الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyar a wannan sura mai albarka suratul zumar kuma ita ce sura ta talatin da tara don ka faro injiya daga sama mun kuma tsaya aya ta hamsin da da biyu ko za mu tashi aya ta hamsin da uku muna da Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
Allah madaukakin sarki yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kene da su ya ku bayina waɗanda suka wuce gona da iri akan kawo kan wajen yin sabo da kuma ƙetare iyaka iyaka dangane da abubuwan da na gindaya musu la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gaba ɗayan bi yawan su innahu huwa al-ghafuru rahim lalle Allah ji al-ghafuru ne ar-rahim kuma mai jin kai wa anibu ila rabbikum hukuma zuwa ga ubangijin wa aslimu lahu kuma ka zuwa gare shi min qawli ayyati yakum al-azab kin kafin azaba ta zo muku thumma la tuntarun sannan ko da dai ba za a taɓa taimakon ku ba idan har azaba ta zo mala yake hadil ayatul karima wannan ayat da muka biya yanzu mai girma da'awatul li jami'il usat min al-kafara tana kiran duk masu sako cikin kafirai wa gairi min tauba da wasu su wanda ba ma kafiran ba musulmi su ma wanda suke barna da yawa ana kiran su zuwa ga tuba wal ilabati da koma zuwa ga Allah wa ikhbaran بأن الله يغفر الذنوب جميعا sannan ayat tana ba mu labarin cewa shi ba Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubi bi yawansa Allah ba mutum bane da mutum mutum za ka yi mallai ya ce wajen taba yafewa ba ko la yafe ko ce ko la yafe ba zan manta ba to ba haka Allah yake ba shi shi sa ma ne yake ce mana liman taba min ha amma jaradin ga wanda ya tuba daga zunubin wanda za a yana ha ya dawo gabarin zunubin wa in kanat ma ma kanat yawansa duk yawan laifinka wa in kasurat wa kanat mithlu zabadil bari kai ko da yawan zunubin da kai ya kai yawan kumfar kofi wala yasihu hamlu hadhihi ala ghairi tauba yawan ka ba zai sa Allah ya ce uzuri ya ce ba yawan ka ya anna shirka kana ila ga wadanda wadanda yanzu kamar usairar ya dade yana kafincin da yana shirka rana ɗaya biyu musulun da bai taɓa sallah ba kuma ɗan aljanna ne ko sallah bi ba ya zo an fito yakin odu aka ganshi a cikin tawagar musulmi a ce ya musulun da kawai ya biyo su wanda kowa ya san adawa yake da musulun to ba ruwan Allah duk yawan zunubi in dai mutum ya dawo zuwa gare shi ya tuba da watan nasuha yana karba li annan shirka bai ya ba wanda shirka li annan shirka la la yughfaru liman lam yatub minhu ita ko shirka duk wanda bai tuba gabarin ta ba Allah ba ya gafartawa to kaga Imam Bukhari ya kawo mana wani hadisi na Ibn Abbas wanda zatin da ya wuce na biya shi na cewa wasu na ganin sababin nuzulin saboda waɗanda suka zo gurin Annabi alaihi salatu wassalam ne suke cewa wato su ya ba za a yi wannan abin da ake kiran mutane a kai ya za a yi a ce in sun tuba akwai abin da ya zai ba zama musu kafara duk abubuwan da suke na kafirci da zinace-zinace da shan giya da kaza da kaza akwai wani abu da Allah ya saukar da wallahi na la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazinun wa man yaf'al dhalika yalqa asama kamar ayat tana nuna mun cewa Allah zai karbi tuba babu banda mazinaci da ya ta Allah da wani sannan banda ne yawan kisa kake mutane to tun daga nan suka ce a to kaga banda mu suka dora kawai to sai aya ta sauka kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kene da su ya ku bayi na waɗanda suka wuce gona da yake akan kawo kan la taqna bi rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah da san wata aya ta baza ma ku ga wani guri yanzu kar ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a bi yawan zunubin ku da zinar da kuka yi da dada da karkace mutane da kirkan da kuke yanzu kun tuba yaghfiru dhunuba jami'a yana gafarta zunubai duka sai kara karshen ayar yace innahu shi bayan Allah shi anin da yake yake huwa da gafuru shine mai gafara al-rahim kuma mai jin kai to ba sai anan ba malai yace annahu yaghfiru jami'a zalika ma at-tauba ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana gafarta duka wayannan amma fa da jaradin sai ka tuba wa inni lagafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma thumma tada shine jaradin ina yin gafara ga wanda ya imani da Allah madaukakin sarki kuma ya aiki na kwari sannan ya nemi shari'a ba zai yi mutum duk kirkin sa in bai musulunta ba ka ba shi musulunci ba zai yi ba babu yadda za a yi yadda kake san ingila ka ce mana elizabeth musulma ce ne yadda babu yadda kai ko magana da ko suke yadawa cewa elizabeth ai jikar annabi ce sallamna lakum jalalan mun yadda abin da haka in tarihi ya tabbatar amma me zai amfana da ita don ba zai mutu ba ta sai la ilaha illallah ba saboda haka abin da kai shi kun za abin mamakin masu cewa Elizabeth bikar Annabi ce suna musulunta da ita kuma sune masu kore Abubakar da Umar sure ka duba wani rashin hankali dan Allah Abubakar da Umar abokan Annabi wanda suka fara musulunta sai na Abubakar ya fara musulunta sun ce ba musulmi bane kaza da kaza ne amma kuma sun janyo Elizabeth a wannan rashin hankalin ya yi yawa saboda haka abu lab da yake dangi annabi alaihi salatu wasalam me ya tsina masa ba abu da yake karewa ma sura ce guda su kutum a kansa tabbace da abi lahabin wa tabba da manya da yara da tsofaffi kowa sai ya faɗa wannan magana saboda haka shi idan mutum bai musulunta ba wato man baɗa abi amadu lam yasri abi nasabu duk wanda ake sai sun kirtar da shi na sabar sa ba za ta kai shi ko ina ba kawai dan kai dan malami sai kullun kai sai ai baba na malami ne in ya mutu baka karatu ba za a dora ka a kujerar sa ba in ba ka miji me za ka yi zuwa na kai kai kai karatu kana san haka saboda haka in baban ka musulmi ne kai baka musulunta ba musuluncin baban ka ba zai ina na ba komai ba yaji zamani yake gaya mana wannan cewa a duk kirkin Elizabeth mu dauka ba tana da kirki wanda mu a tarihi ta ce mana akai barauniya ce ba ce mana akai da kirki wace to ta kai Abdullahi bin Judan wanda saboda karamcin sa kowa ji mutane su zo aikin haji gaji ba musulmi ba amma ka ga yadda yake kyauta ta mutane zaka jawo mai kowa ya san shi saboda kirkin sa amma da na yi wata nan tana maganar sa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce dan wuta ne abin ya taba da yake saboda bai taba cewa la wato wannan Allah ta gafarta mun ba abin nufi bai taba cewa la ilaha illallah ba bai faɗa ba har ya koma ga Allah to saboda haka kaga tuba yana nan a buɗe amma ba ga wanda ya tuba kuma mutum bai tuba ba har ya koma zuwa ga Allah to ba ruwan Allah ne shine ma da yake cewa wala yaqnatu wala yaqnatu abdu min rahmatillah kada bawa ya sake yanke daga ramar Allah la dai azumi rawi wal ya'isuna al-kafar wala ta'minu min makrihi wal aminuna al-fajr ma baina khawfin wa raja takunu nafsin barara aka imamu tabi yake cewa kada ku taɓa yanke kauna daga rahamar ubangiji masu yanke kauna daga rahamar ubangiji kafirai ne innahu la la ya'tu min rawihi illa al-qawmul kafirun shine kaida ba mai yankewa daga rahamar Allah in ba kafirai ba to shine malai ya ci gaba da cewa babu tawbati wa rahma inna baba tawbati wa rahmati wasi'a domin kofar tuba da rahama a buɗe take ga misalai da ya kawo masu ban sha'awa cewa ka duba surori ka duba suratul tauba Allah ya ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi su mutane ba san cewa Allah shi yake karɓar tuba daga bayinsa ba faɗaitar da mutane yake ko kuma suratul nisa wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullah ghafurur rahima Allah yake duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa zalimun li nafsihi muqtadirun sabiqun bil khairat ko ba wanne ne to sai ran Allah yake thumma yastaghfirullah sannan ne mu gafara Allah yajidu Allah ghafurar rahima zai samu Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ka ji aya ta biyu mai kwadaitarwa aya ta uku da Allah yake innal munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira sai ce ne innal ladina tabu wa aslahu wa takamu billahi wa aqlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima kaga cewa hakika munafikai suna kan karkashin wuta karkashin kasan wuta Allah yake walan tajida lahum nasira ba za ka taba samun dake bakon su ba sai yake illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba har yanzu ana jan hankalin mutane akan me su dawo tuba sannan ma ne fara kawowa cewa Allah yake laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar ya kuma cewa da karka faran ladina qalu inna allaha salisu salasa wama min ilahin illa ilahun wahidun wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladina kafaru minhum adabun alim kaga duk Allah ya faɗi wayannan sun kafirta ba cewa Allah madaukakin sarki ɗayan uku ne ba cewa Allah madaukakin annabi Isa Allah ne sai Allah yace afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna duk wannan iskancin da suke da rashin mutunci amma Allah ya kuma janyo hankalin cewa ba za su ba zuwa ga Allah ba ba cewa Allah uku ne ba cewa ana na Maryam Allah ce ba cewa Annabi Isa Allah ne sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ba za su ba zuwa ga Allah madaukakin sarki ba kuma su nemi gafarar sa wallahu ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki ne gafara ne rahimin kuma mai jin kai dan Allah yake innal ladina fatanul mu'minina mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق hakika ba su fitinancin mu'minai maza da mu'minai mata sannan in ba su tuba ba shi ma har yau idan ba su tuba ba mafhumul mukalama shine idan suka tuba ba Allah ba dauke sarki ba zai musu azaba ba amma suka tuba shikenan thumma lam yatubu balahum azabu jahannam walahum azabul harim ka duba yadda Allah yake janyo wato a yake janyo hankalin mabarnata cewa duk wannan abin da kuka yi ku dawo zuwa gare ni zan yaje muku mala hasan al-basri yake cewa unzuru ila hadha al-karam wal jud ku duba irin wannan karamcin da kyauta da Allah yake yi qatalu awliya'ahu waɗannan da Allah yake ta cewa su zo tuba sun kace masoyan Allah sannan kuma wato wa huwa yad'uhum ila tauba amma duk da haka Allah yana cewa ku zo ku tuba la hawla wala quwwata illa billah wal maghfiratu kun yi magafarata والآيات في هذا كثيرة جدا ما ليس آية أكم ونن وأكثر ونن مسألة الله وجه ذلك يأتي ومتعني كرمتي سنة ديوة da hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Sa'id ibn Malik ibn Sinan kowa ya ga wannan hadisi wanda wanda ya kaje mutum 99 amma kuma da kanje wato ramar ubangiji da kanje ba ya hada da nadarin ya kaje kuma Allah ya karbi tuban saboda har yanzu so yake tuba wannan hadisi shi ma ya je mu misali sannan bayan nan ibnu abbas Allah ya kara masa idan yake wannan ayar har zuwa karshe kadda Allahu ila mafsirati man za'ama anna al-masih huwa Allah magana da ne karu Allah ya kira wanda ya yi cewa annabi ta dan Allah ne yake zo ka duba duk da haka zan yaje ba wa man za'ama anna al-masih huwa ibn Allah wanda ya yi cewa wato annabi isa dan Allah ne kan akwai wanda kace Allah ne wasu kace dan Allah ne wa man da'ama anna uzairan ibnullah wa qalat al-yahud uzair ibnullah su ma sun faɗi wannan cewa annabi uzair dan Allah ne su ba wanda suka biya wannan Allah yake su zo su ba wa man da'awa anna Allah faqir wanda suke cewa Allah madaukakin sarki talaka ne da karshe ne Allahu qawlan ladina qalu inna Allah faqir wa nahnu abniya su ma Allah yake ku zo ku tuba duk Allah ya kirawo duka yace abala ya tubu na ila Allah dan sai aka tattaro wa'annan duka da karshe sai Allah yace abala ya tubu na ila Allah wa yastakbiru wa yastakbiruna ba za su zuwa ga Allah su nemi gafarar sa ba wallahu ghafurur rahim sai yace mal masjid fara ba su amsa mal masjid abun maryama illa rasulun kad khalaq min qabli ya rusul aka ce annabi zan da kuke cewa Allah ne ko dan Allah manzo ne wanda manzanni sun shude kafin sa wa ummuhu siddiqa babarsa lokacin ita ma Allah ce me gaskiya ce ba Allah ba kana ya kula ne ta'am duk su biyun suna cin abinci Allah kuma baya ci Allah da kansa yake ci ku duba ku gani unzur kaifa nusarifu lahum al-ayat ku duba ku gani da muke sarrafa musu ayoyi amma suna kauda kai to kaga wannan kullum Allah madaukakin sarki kiran bayin da yake su zo su tuba zuwa gari to mu je zuwa bane yake daga cikin abubuwan da zamu koya bayan wannan kuma sun da a'ilar tawati man huwa azabu qawlan min haula man qala ana rabbukum al'ala bane yake ba ba iya nan ba wanda yake ana rabbukum al'ala ba an ce sabbi isma rabbikal a'la ba da ground yazo sai yake shi ba ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku wanda yake girman al'ala babban ni ne haka yake sannan kuma cewa ma alimtu lakum min ilahin ghayri ba taba jin kuna da wani abun bauta an ba ni ban ji Fir'auna shi Abdullahi da Abu Bakr man ayyuka ibadillahi wato amina da wati ba da hada faqad ja'ala kitaballah duk wanda ya yanke kauna daga cikin bayan Allah madaukakin sarki ko kuma wanda ya yanke bayan Allah wato madaukakin bayan Allah madaukakin sarki ya raba su da ya sa mulki katanga tsakanin su da tuba to ko shakka babu yayi ya yauce gona da yake akan Qur'anin Allah bai san littafin Allah ba ka zo ka kalli wani kace ko ka tuba Allah ba zai karba ba haka Abdullahi da Abba sai duk wanda yazo yanke wa mutane kaura daga tuban Allah yace to ko jaka babu yayi wa Qur'ani ta addai walakin la yaqdiru al-abd an yatuba hatta yatuba Allahu alayhi sai dai ku sani cewa uba bawa bai da ikon ya tuba har sai Allah barakatun sarki ya karbi wannan tuban nasa wato idan wanda yake izgidi kullum yana yi wa ayoyin Allah izgidi to da wahala ya duba wai yana mutuwa ne babu imani da wahala amma wanda yake sabo yana jin sabo ne kuma baya so a gani to wanda Allah madaukakin sarki zai iya shiga lamarin ke ya bai masa shi sai bin shakal yana cewa na ji Abdullahi dan Mas'ud yana cewa inna azaba ayatan fi kitabillah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayatu ta ko sai girma al-Qur'ani ita ce ayatul kursi وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر آية تتكتروا شر على الخير آية عليها تدوك ليسوكري قد أقوم فيه في كتاب سورة أتكين سورة النهل وكان دمك فيها سورة البقرة وأن قبع النهل إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى هذا أبوه أبوه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذا الله يؤمن من أبوه أبوه يأمر بالعدل والإنسان wa idayi bil qurba Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da kuma zai ce wa ɗan uwa na jini kaga umarni guda uku alkhairi kenan wa yana anil bajai Allah yana hana albaja shine duk kalmomin banza idan mun dauki wannan kalma in kuma ayoyi za mu kawo shine mutum ya aure ba har rabarsa ko ya jira ko kuma wato ya luwaɗi domin su duka wayannan Allah ya kira su da albaja alqur'ani guda uku nan sai kuma sauran abubuwa wala taqrabul fawaid ma zahara minha wa ma badana ka yi cewa hudu duk Allah madaukakin sarki ya ambace su da albaja alqur'ani to kaga sai ce ita ce mafi ai da ta tattare wato sirri da alkai sannan kuma wa ina aksara ayatan fil qur'ani farajan fi suratul qur'an yace wacce ta tattare budi kuma take kawo take faranta wa mutane ga budi a cikin ta da yawa take tana cikin suratul ghurab take cikin suratul zuma domin a farkon sura ai mun fada mun ce suna kiranta wato da wannan sura sunan kaga kul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi ita ce wannan ayat da muka biya wa illa ashadda aya fi kitabillahi taqwidan mafi tsananin da ayat da take nuna ma cewa kai jingina abubuwan ka zuwa ga Allah gaba ɗaya kamar da su zuwa ga Allah yake yake ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ita ce cewa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita kuma ya zata shi daga wato sai inda baya tsammani sai Imam Masruf ɗalibinsa Masruf yake cewa sadaka lalle kai gaskiya da shi shi sai rubin shakal ya faɗi wannan talibu Abdullahi dan Mas'ud sai sai ban buta ba yace wannan magana da ka faɗa ni ma na ji ta a gurin malam ba kai ka ka ji ta ba wa an abdul kanun kala maza Abdullahi ibn Mas'ud yani ibn Mas'ud ala qafi wata ra Abdullahi dan Mas'ud ya zo wucewa sai ta dauri irin masu wa'azin nan a hanya yana sai mutane wa'azi sai da yace lima tukannitun nasa ba Allah me yasa kake tsere wa mutane wato kake tsere musu kauna wato irin ba su cewa irin ba su ayoyin wuta ne kai zuta gaba ɗaya kullum ya jera ta wa'azi kawai ba wa zancen rahama sai yake da me yasa kake tsere wa mutane kake tsere musu hasu cewa ba za su samu rahamar Allah ba ثم قرأ في عبد الله بن مسعود يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله sai janyo masa wannan aya kaga abin da ake so kenan ba a so kullum mutum ya zo ya tsaya a wa'azin sa kawai bangare daya qur'ani haka yake tafiya in yayi magana akan wuta sai magana akan aljanna imam ahmad yana da yana da ruwaya daga anas bin malik yace wata rana annabi ali yace ya ji annabi ali sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan dina fi biyadi da rantsi da wanda raina yake hannun sa law aqta'atum hatta tamla'a qadayakum ma bayna samai wal ard da za ku yi zunubin da zai kai saboda yawan sa sai ya cika sama da kasa saboda tsabar yawa ba ba ko ji ba sun mastakbartum la la gafara lakum ko ne mu gafara Allah zai da Allah zai gafarta mu bi yawan sa wallazi nafsi wa nafsi muhammadin bi yadi law tadau wa law tadau la jaa Allah bi qaumin law lam tuqtiuni shine didi law lam tuqtiu la jaa Allah bi qaumin yaqauna ko yuqtiuna da ba kwa zunubi da sai Allah ya kawo waɗanda za su rika laifi a bakasa ثم يستغفرون الله فيغفر لهم sanan shi ne magabara Allah ya gafarta musu shine da ba kasancewa kadan adam din kenan inda ba a so mi zai ji sai a turo malaiku ko a yi mu malaiku gaba daya amma zunubi ko yaya ko waye kai sai kai shi ne dan adam daga domin ba ba zunubi bane kai amma abin da ake so kake wa Allah ganganci da zarar kai kuma shi ne amfani istighfar da kai istighfar domin Allah ya gafarta maka kuma shi sa annabi ya koyar da mu cewa kai wato kai istighfar domin istighfar da annabi yake kullun na ibada ne ba na zunubi bane namu ne na zunubi shi yana yi sau saba'in ko sau ɗari a rana to kai kuma ya kamata kai biye da haka don kai istighfar ya kama bakinka ko da yaushe kana yi to kaga wannan hadisin shi ma abin da yake nuna mana haka cewa lallai mu zama masu kauna ko da yaushe zuwa ga rahmar Allah akwai ruwayar Imam Ahmad ta Abu Ayyub al-Ansari da annabi yake cewa lokacin da Ubashi ya zo maka yake lokacin da ya zo zai rasu Abu Tayyib Abu Ayyub al-Ansari sai yake cewa kar kuntu kadam fi minkum shay'an yake na boye muku wani abu in ji Abu Ayyub al-Ansari yana kan gadan mutuwa yace na boye muku wani abu da na ji shi daga Annabi alaihi salatu wassalam yace na ji annabi yana cewa laula annakum tudnibuna la khalaqa Allahu qauman yudnibuna fa yaghfir lahum ba don kuna zunubi ba da sai Allah ya kawo wata al'ummar daban da sai ya halitta wata al'ummar daban ya kawo ta wanda za ta rika zunubin dan ya gafarta mata kaga wannan duk ayoyin suna ne suna nuna ma cewa lalle Allah bai gafara ne ko da yake a cikin abubuwan da ya dauko a cikin abubuwan da wato ya ya halitta mu yi su a kai ko da yake ana kwadaitar da ruwa ga amma wannan fa ba yana nuna cewa dan mutum da akwai omo a gidansu ko babansa a kamfanin kilin yake ko ariel shi ke nan ya fito waje da fararen kaya sun shiga cikin fatayen wanka ba ba ka ce nufi ba kada mutum ya ji cewa ayoyi rama suna da yawa kuma bari ya je ta zunubi dan kaga akwai wanda suke da ganganci wasu har ga tanin zunubi ne da su ba ta sallah sai su ba mutane wani wuri da cewa kaje kai ta zina wurin baka zina kana shan giya kana kaza to wannan zinubin zai tinye ba lada yana nan kuma har alisafi ya rubuta wai gatarin zinubi sunansa wani wuri ne aka baka ji sunansa gatarin zinubi sai zo sai shekara bai sallah ba saboda wai yana yin wannan wurin shi baya sallah baya azumi da ya gada ba ko in ya gada ma tsakiyar rana zai karya a tsakiyar rana kuma wallahi suna nan ana rayuwa da su kwarai kuwa kwarai kuwa ai babu din ba wai mutan da bane mutanen mu ne saboda haka wannan shine babban illa da wasu suke kasa fahimta cewa wato da Allah madaukakin sarki aka ce wa gajilin dambi wa gajilin dambi sai aka ce kuma me dalilin ibadi da dau saboda haka bayan yana gafartawa kuma yana wato da tsananin hukuma wajibi ne mu kiyaye wannan mu lura da shi kada wato akai ba baro wasu su dauka cewa tunda ramar ubangiji tana da fadi bari mutum ya tafiya abin da ake gudu kar kada cikin tsiyar Allah ya sa ranka ya tafi da zara an zare ran mutum kuma ya mutu a wannan yanayi ya shiga uku saboda haka ko da yaushe tuba zuwa ga Allah ji sa mai hikima da dabara dabaran nan da ake yi istighfari ya zauna a bakinka kullum ba wai sai rana ɗaya ba kullum ka rika yawan yi kana abun hawa kana tafi a kafa kawai ka rika yi astaghfirullah wa atubu ilayhi da katina shi za wannan application din da istighfari da aje mutum ne da ya fi kowa morewa wanda ake sai da duk minti kaɗan da istighfari da ya fi kowa morewa kamata yake amfani da shi in yayi sai ka ya tuna ma kawai sai ka faɗa ba wai kawai ka ajiye shi a matsayin fashin ba ya zamto tuna ma yake dangane da wannan kuma ka rika araro girman Allah sannan gaba ta gaba da nake yawan kai muku banda wannan shine yawan yin istighfar lokacin wa bil afali hum yastaghfirun ina yawan faɗan wannan dan mutane su saba wallahi ka saba abubuwan ka za su rika tafiya Allah zai rika shiga kafin minti sha biyar da kullu al-fajr ko me kake ka hakura ko ba istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim Allahumma anta rabbi hankali la ilaha illa anta har akira salat ko kuma har al-fajr ya kullu kana alfitin na kullowa ka tsaya da istighfar sai kuma ka tashi kai raka azal fajiri istighfar da ya yanke daga wannan lokacin wannan idan mutum ya dauka minti biyar kafin kullo alfajir shi kansa zai wato zai yi mamakin kansa Allah in dai mutum ya dauka bi'ar sa haka yayi raka azal fajir yayi shafa'i da wutirin sa yayi karatun qur'anin sa minti biyar ya rage kawai ko ba istighfar yana zauri ya tafanye kafarta ko ma a kwanye da ke kwanta amma dai sai kare bacci ya jami har lokaci ya kawo ballan tara wanda ya zauna a yi zaman sallah yana kai har lokacin ne zaka ja ba mai sarkakiya da kake ciki kage abin da yake kira sarkakiya idan abu ya kudin ne to a wannan gurin Allah zai tawarware ba sai bayan daya fa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا duk wani abu da ya dace ka indai kana istighfar Allah zai yayi ba ko me yi ba sai ka ga yawa Allah cewa ubangiji tana da matsala kaza da kaza da kaza din yawan ta wallahi indai ka dau wannan kawai ka kudi sai a zuciyarka kana da matsala Allah zai yayi ba zai cire ba ina yawan faɗan wannan ne kun san wato idan mutum ya san zakin abu yadda za ka yi bayanin sai mutum ya ɗantana kawai zai san ya yake shi sa kullum nake ga yayin uwa ku daure mutum ya rika yi matsalolin mu da yawa inda za a shigo da ba kowa takarda bukulet a ce kowa ya rubuta matsalolinsa kowa sai ya ce mu bukulet domin da yawa to ka je gaban wanda yake so a roƙe shi ka roƙe shi Allah ba shi kullun da so yake karuci Allahu yaqbalu in jarabta su'alahu wa bunayyu adamu hina yas'alu yaqbalu Allah ba shi yake da kirin baka roƙon zan kare da amma dan adam ka biya roƙon sa sai ku bada matarka matarka ma ko akwai ran da zaka yi magana kuɗi kai ba da rai kaga wannan gaba auren yana da dariya haka yake abin akwai Allah ko wani lokacin sai magana haka ce baka ji ba kuma ka ji saboda rubarcin za'i dimandin ne to kaga ballantana ballantana wanda yake ba ita ba dan adam biyar kasa ko kasa kake zuwa kullun yana diba ya baka wata ran kalori ce kai ba za ka iya diba ba kaga dai kasa ba kudi bane ko to wallahi wata ran sai ya ga ba kai ba za ka iya diba ba ya gaji to Allah baya gajiya shi fushi yake daga in baka roƙon sa shi ta zaku ga wanda suka fahimci kamar da raba ɗaki a karatun mu na jiya za ku ga shi din suke roƙo domin sun san zai yi Talib ibn Abdullahi ibn Umar ai ta ga lokacin da da da da da sai daga cikin kalibobi ya roƙe shi yake tambayi Hisham ibn Abdul Malik yake roƙe na abin da kake so da yaman wa'azi yake baka za a masallaci muke ba ana gaban Allah ba a roƙo ba a roƙon wani baki ba sai da suka fito waje shi zo yake lallai tun da shi ne shugaba a lokacin sai ya faɗi bukatarsa da suka fito waje yake to yanzu mun fito daga masallacin sai ya gaya ma wata kalma yake a cikin masallacin lokacin da nake masallaci ban roƙi Allah duniya lahira kawai na sunar roƙi wannan kalmar ya gaya wa ya waje a tsaye cewa lahira kawai ya roƙe shi yanzu ya zo ya roƙe shi ko ya zo ya zo ya roƙi wannan sa kuma duniya a waje ai yayi abun kunya sai ka je waje kawai to kaga wanda ka fahimci Allah ke ko da yaushe bukatun mu suna da yawa a koma wannan salat kullum Allah zai ce mutu wadi yawan zunubinka ko baka tuba Allah zai yaje wa yaji za ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijinku sannan ku nemi wato ku mi kauya gare shi gaba daya ai irji'u ila Allah wa taslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu kin kafin azaba ta zo muku tun malakun taruna sannan ba za a taimake ku ba sai Allah ya ce
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Allah ya ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum ku bi mafi kyawu abin da aka saukar muku shine alqur'ani ku bi alqur'ani shine manual din da aka turo ku ne kun za abin mamaki shine duk bature yanzu da ake ganin ya kwari duk abin da zai sako ji wayannan yanzu ka je ya sai an hado su da manual inji za ka siyo wani a ma'aikatarsa a gurin ko likitoci ko injiniyoyi za a siyo wani injin mai gurin zai ce kar ku hada sai an buɗe banuwar an karanta domin ba taɓa amfani da shi a wurin ba wani lokacin ma sai an ji an yi wahayar wani wanda zai zo ya haɗa a yi ta bibiya daki daki agogo wannan in kace an dai kace na waje zaka iya ganin takarda a ciki duk wani kayan electronics da manual din da yake zuwa amma abun mamaki kuma kana ɗaukar manual din akwai wanda baya amfani da abu sai ya karance ta tsaf kai ko ni a gida na iyali na tana kan an kawo magani sai ta dauko wannan libret din ta bita yadda ka san tanzilun min rabbil alamin misali to da haka sai an bita ai ta dubawa amma abun mamaki Allah ya hado ka da manuwar da wanda zai karantar da kai manuwar din kan ba ka ce baka iya ba amma ka kiri ba ga manuwar din ba gaji waye ko akwai wanda duk abin da zai kamar da na faɗa a rayuwarsa komai sai ya duba manuwar amma qur'ani a rayuwarsa da Allah yake kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ba ruwansa da abin da Allah yake ba haka bane kun ga je mu kanmu mun sai da kanmu muke to Allah ya ce ittabi'u wato ma unzila ilaykum min rabbikum kudi abin da aka saukan muku daga ubangijinku ni kauli an yatiya kuma al'azabu baktatan kin kafin azaba ta zo muku ba zato ba tsammani wa antum la tashuruna ala hali ba ku sani ba amin haitu la ta'lamuna wa la tashurun sai Allah yake ni أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين Allah madaukakin sarki yace an taqula nafsun ai Allah taqula nafsun ne kada wani rai ya zo ya ce ya hasrata ya kai tansa alama farata ga abin da yake saka tibi dan billahi na hakkin Allah wato lokacin da azaba da za ta zuci mutum ya rika cizon yaka kuma tinkin an ce ya duba yaki yanzu kuma ya zo mutuwa wala sai ta wato illazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wala allazina yamutuna hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima sai da yaga mutuwa ta zo yanzu kuma sai sai yayi karanda ya musulunta ya tuba Allah yake ba zan karbi tuban ba a wannan gabar shi ne Allah madaukakin sarki yake wa in kuntu la min al-sakirin ai wa kuntu la min al-sakirin ya kasance daga cikin waɗanda suke masu izgili wannan wato waɗanda suke wato izgili al-istihza inna ma kana amali fi dunya amalu sakirin wato aiki na a duniya aiki ne na masu izgili mutafi'un ghairu muqinin musaddiq ina izgili ba tabbatar da abin da Allah ya faɗa ba ba na gaskatawa akan abin da Allah madaukakin sarki yake sai Allah yake أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين Allah ya ce au ta kula ko kuma yazo ya rika cewa law anna la hadani da Allah ya shirye da ni da kuntu min almuttaqin da na kasance cikin masu bin dokar Allah shine masu takawa sai Allah ya ce ne أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين Allah ya ce au ta kula ko kuma ka jirai yana cewa ko shi mutum ya rika cewa hina taral azaba lokacin da zai ido hudu da azaba law anna li karakan da Allah zai dawo da ni duniya ba akuna min almu'minin da na kasance cikin masu kyautatawa duk wannan ba ka- karamin aikin dan adam bane dan adam bane shi da Allah yake wala yajikuka mithl mithlu kabir ai ba wanda zai baka labari fiye da gwani kwararre shine Allah duk halayen mu Allah yake faɗa dabi'a ce irin tamu mutum za a ce ya zo ya kaza ya kaza ya ki sai lokacin da lokaci ya koyi sannan kuma to Allah ya ce mana ya walau rujula azu limanuhu anhu wa innahu lakadibun da za a dawo da su duniyar ba abin da shegantakar da suke ita za su kuma yi wallahi wa innahum lakadibun yanzu dan Allah duk abubuwan da ake nake gantaka ake saka a social media bayan an kwana biyu ba irin sa ake kuma mai ba ba ba darasi yake zama wa mutane ba kwata kwata kwata kwata ba darasi yake zama ba laifin da zaka ga an sa yau a a a- a social media to Allah ya da sati zai zuwa wanda za a sa ya fi shi muni ba to wannan dabi'a ce ta dan adam sai Allah mara wajen sarki yake بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
Allah mara wajen sarki yake bala bar wannan maganar ar ja'atka ayati ayoyi na sun zo ma fakadabta biya amma ka karyata su ayoyi na sun zo ma amma ka karyata su wastakbarta sannan kai girman kai wa kunta min al-kafirin ka kasance cikin kafirai mali da ai kad ja'atka ayyuhal abdul nadi ya kai bawa ne nadama hakika ayoyin mu sun zo ma alama kana min wa ayati fid dari dunya ayoyi na sun zo ma a wannan duniya an tsayin ma da hujjoji amma ka karyata su wani irin ayoyi akwai al-ayatul qawliya sannan akwai al-ayatul shar'iyya الآيات الشرعية تولي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذا أمر يا بعد ذاك الولاء الآيات الآيات الشرعية كده حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية الآيات الشرعية cewa Allah ya gaya ma abubuwan da ya haramta kulli maka alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum al-ayatu shar'iyyah ولا تقربوا الزنا الآيات الشرعية ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآيات الشرعية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق آيات شرعية duk inda aka zo kaza rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ayati shar'iyya duk wayannan ayoyi ne na shar'iyya cewa kada kai kaza to kaga idan an ce kada kai zina kai to baka lafta biha ta hauka ka karyata an ce kada kai luwadi kai fakan lafta biya kai ta hauka to shi ne Allah madaukakin sarki yake ga sannan al-ayatul kauniyya kuma shine halittar sama Allah madaukakin sarki ya halitta sama ya halitta rana ya halitta ya halitta wato wata ya halitta duka ruwa da wato taurari duka yake ma kuma rana tana tafiya amma da kazo kace rana sai take to ka ka karyata kada cewa rana a tsaye take ka karyata Qur'ani ka karyata al-ayatul kauniyya shi kuma duk abin da Allah ya tabbatar ka kore na halitta rububiyya to shi shine karyata ayatul kauniyya kariya kuma umarni da za a yi mana wato wajibi ko mutaaddi ko abin da ya kama da wannan shine kariya to sai Allah yake wastakbarta wa kunta min al-kafirin ka karyata sannan kana cikin kafirai kuma sai Allah madaukakin sarki yake ne ويوم القيامة ترى الذين كفروا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين Allah yake wa yawmal qiyamati ranar alkiyama taral ladina kadabu ala Allah zaka ga wanda suka ke kokari ya suka jingina wa Allah mun yi wannan magana satin da ya wuce shine alkadibu ala Allah shine mutum ya dauki magana ba ita ce ya ce ai Allah ya ce sai ka tambaye shi ai Allah ya ce kawai ya ba shi ai Allah ya ce wa man qaddara Allah haka ai za ka faɗa haka wai wa man qaddara Allah ai Allah ya ce tafi ce muke ka din ire iren wayannan abubuwan wato ba daidai bane mutum ya rika kawo su ba tare da ya tabbatar da Allah ne ya faɗi kaza ba ba so mutum ya rika bara domin zai zanto alkazibu ala Allah yi wa Allah ƙarya annabi alaihi salatu wasalam ma hadisin sai ka zo karantawa dan kada kai maka ƙarya gurin na tasari ba za ka ce compulsory ba in ko ka faɗi wannan sai ka ce auka wakala kaga duk kai ne aiko amma sai ka ce auka wakala kaida kenan ba ka za ka ji dan karkashin man man kadaba alayya muta'ammidan wal yatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya fahimci karatu za ga ya kawo hadisi kun ya tabbatar yana kokon to sai ya ce auka wakala amma ma'ana ce ko ya kawo ba ruwa ya ma'ana sai ya ce ma auka wakala dan gudun kada wa annabi kariya amma wani kawai zai ce ko ya annabi ya ce annabi ya ba musamman inda ba ma za ka ga sun fi wannan shi da takar wasu za ga an tsaye wasu su ne malamai a ciki sai ta sai ka kariya ya gyara wasu ne ta sai kawo annabi kariya ba daidai ba ne ko da drama za ku yi kun dage sai kun yi sai ku je a koya muku cewa maganar annabi su yi ba wai wallahi wasu abubuwan kariya ke kansa wani abun ba suka faɗa za ka ga ko a irin fabricated ahadisin nan ba a rubuta ba suna su ne babu idan ba fadakarwa kuma sai a wannan bukariya Allah daidai bane saboda haka ya kamata a kiyaye duk abin da zaka ce annabi ya ce to ka kiyaye yaji da Allah madaukakin sarki yake ranar alkiyama za ka ga wanda suke wa Allah kariya wujuhum mutwadda fuskokin su sun yi baki kiran da ba Allah ya ga wala suratul daha wala tubil mujrimina yawma idin zurqa za mu tafi mujrimai a ranar alkiyama kaga fuskar su zurkan mai azra bulu ruwan bula idan ya yi ruwan bula mutum baki kirin kuma ga idan sa kaman bula in ka hadu da wannan da jira ai ka shiga uku baki kirin kuma idan sa kaman an kada bula haka za su zama yan wuta tararo bula baka kalli kuma baki kaljan baki ga idan kaman bula wannan farin kaman ruwan bula haka zai zama Allah ya kiyaye mu to shine Allah madaukakin sarki yace alaysa din jahannam maswal lil mutakabbirin kin jahannam ba ita ce makomar masu girman kai ba girman kai kuma annabi ya ga mana badal haqqi wa gamtun nas kin gaskiya da raina mutane wannan shine girman kai duk yadda Allah ya ba ilimi da karane shekaru kada ka rika ce kowa jahili bari ni bai duk yadda Allah ya baka shekaru kada ka raina ilimin da Allah ya ba ka karbi shi kuma kaga an raba shi karami kai ya raina manya sannan manya kan su raina karatu domin karatu za su kalla in ka ce ka girmuwa da kai ma ai karatun ya girme ka shine kawai abin da za a kalla sai a zauna lafiya saboda haka kowa ya rika haƙƙinsa kada karami ya raina manya sannan kada manya su raina abin da karami yake yi shi za ka ga wa'azin da wa'azin da Haruna Rashid wa'adin da Fudail bin Iyad yayi wa Harun Rashid kenan ya ga masa cewa yace yi min wa'azi sai yace da shi za ka bar jota da ruku da na kasa da kai da sa'an ka da na gaba da kai yace to na sama da kai na gaba da kai ka dauke shi a matsayin uba sa'an ka kuma ka dauke shi abokinka na kasa da kai ka tausaya ba har sai ka zauna lafiya duk wanda yayi haka kuwa za ka kowa ya ba shi hakkinsa an gane ko to saboda haka Allah ya rubuta sarki yace alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbiri sai Allah yake ni
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون Allah madaukakin sarki yace wa yunzil lahu alladhina taqaw Allah zai tsirtar da waɗanda kun ga yadda Qur'ani yake ko na kai magana ɗan wuta sai magana ɗan aljanna shi za ku san da muke ta magana akan tuba jama'a tuban da ake magana ba akan abin da ya shafi tsakaninka ne da Allah ba tsakaninka da bayin Allah ba ku ji wannan da kyau wanda ya zo ya ɗaya lalitar gwamnati gaba da kuɗin jama'a wai ya tafi umara yake jin cewa Allah zai yabe ba ƙarya ce kuɗin jama'a Allah ba zai yabe shi ba don wani za a ga ya gama kwaje ya shiga lalitar gwamnati ya ƙara zirika biyar ba ma ɗaya ba don yanzu ba kwa gani za ka ga an ce ma mutum ɗaya ya saci kuɗin da mutum miliyan ɗari za ta rayu da wannan ci tsawon shekara kaza dan Allah mutanen mu suna da hankali kuwa wallahi akwai rashin hankali a ciki kuma in mutum ya yi sata fa ya saci kuɗin jama'a ko ya ce ta da ƴan unguwarsu gaba ɗaya to sauran ƴan unguwannin su ba mutane ba ne ko su dabbobi ne saboda haka ya kamata ku fahimta da kyau duk wanda zai zo ɗebi kuɗin gwamnati a ma'aikata ƙarama ko babba wallahi tallahi duk yadda yake da kirki Allah ba zai yace masa sai in gaba kuma wajen neman gafara kuɗin jama'a ba ma abu jamala ba za ku zo ka zo a rediyo ka ce da Allah jama'a yaje mu cewa akwai ku yaje mun duk abin da ya faru tsakanina da ku tuban bai ba sai ka ce na ka ci kuɗin ku jama'a miliyan goma na kuma kace ta ku yaje mu in aka yaje shine ya yaku ai ba mai ba manyan barayi ba barayi masu certificate irin na gwamnati wannan duk barawon akuya ai karamin barawo ne Allah kuwa karamin barawo ne mutum da ya sa kawwa wata hira zai iya zuwa shi ne shi ya yabe amma wanda ya sa shi har ƴaƴan ciki ba idan ka sa kuɗin gwamnati har ƴaƴan da suke ciki suna da haƙƙi a kanka wallahi sai Allah ya bi maka haƙƙinsu amma wasu dabara suke cewa mutum sai ya saki kudin gwamnati wai sai da lokacin aikin haji yayi zai je wai in ya dawo gaba ɗaya Allah ya wanke shi kamar kan da uwarsa ta yi zai ƙarya ne wallahi ba gaskiya bane sai ya biya duka mutanen da suke a wannan lokacin sai ya biya su hakkin mutane da alibi in kwado ana ta rayuwa cikin talauci mutum ya tashi a cikin jama'a sai dai ma wallahi al'azim wata baiwa Allah da ta zo ta nemi wani complain wallahi sai mun sai kwanan ta biyu da ta abinci ba a lokacin wannan complain din na zo da abinci daga gida na saboda ba zan koma ba na to da shi na makaran to da shi da na dauko abin da zai tabbatar min da aka na dauko na mika mata a gaba na ta cinye na rantsi da Allah na miko mata ruwa ta dauka kuma abin da zai ba ku bai kananan shekaru kwata wata wata shekara talatin ba to kuna ɗiban kuɗin jama'a kuna kakaka da su irin wayannan mutanen sai Allah ya kyale ku kawai sai ka mutu yanzu saboda kawai ka tafi aljanna da haƙƙin wayannan kawai shi kenan kowa zai yi sata ya je Allah ya wanke shi kawai da ya je ya yi tawafi hadijiya kai Allah hadijiya ce ba tawafi bane na ai wasu ma da bara da ce wai sai a debo sai a tattaro kaman mutum 50 a ce su je su roƙa wa su roƙa bar Allah idan mutum ya je yana irin wannan saka ya debo malaman ƙarya ya je su rika baki fatawa ta ƙarya ya sani cewa ƙara burma shi suke wallahi su wanda zai zo gaban ka ya gaya ma gaskiya wannan shine kawai shi za in kana so ka zama liberal malami ko to ka nemi sana'a sai ka gaya kowa gaskiya ba za ka zo kana wa'azi alajuwa ne kalluwa ne ke da kai da yake ba za ya ba wannan magana domin kai ba dan maula bane duk wanda ya baka abu kyauta ne ba kuma ya san ka fi karfin abu kuma kyauta abu bi ne yake danyewa soyayya da kauna ba sadaka ba sadaka ko tausayi ne to idan malami ya zama yana neman na kansa bai da kwaɗayi kuma ko da bai da komai bai da kwaɗayi to zai rika gaya mutane gaskiya sai zauna lafiya amma an ba ka zanto to wani abu ya taso zaka ce gidan ka yau ba abin da za a baka dubu biyu ko uku to kai sai ga musu gaskiya ba kai zaba wallahi kana magana za ce ai zaka aiko zaka ko kwarai kuwa Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan shine ko da yake idan mutum yana so wa'azi na gaske wallahi ne mutana ka nemi sana'a kawai sai ka gaya kuma su kansu kun san har alhazan da kake gaya wa ƙarya sun san ƙarya kake kara kawai suke ma sun san cewa kawai abinci kake zuwa a baka wallahi kuma sun san na gaskiyar sun san ƙarya kake yi sai daga cikin magabata ya zo bakara ke ne yana zo ne ba a cikin tabi'u tabi'ina ba kawai wani malam fadi ya shigo sai ga ta bara a hannunsa yana wasa da ita kawai sai ya ce ai dama annabi ya ce duk wanda ya ciwo ta tattabara zai samu kaza da ya gaya ma wani gida a aljanna sai ya yanka tattabara kuma malamin azali shi ne daidai ya sa aka yanka tattabara ya ce wannan za ka fitilance mu a riƙe wa annabi ƙarya amma mu masu mulkin mu da sarakunan mu yanzu suke a je gaban su da wasu kuɗi kai ta sai ka ƙarya ka zama malam fada saboda haka wannan shi idan kana da rauni sosai in aka baka ka karba amma in gaskiya ta zo ka fada shi ke da gol amma babbar musiba shi ne a baka kake da gaskiya ka yi wa aya fassariwa fassariwa magabata sun fassara ikirma mujahid abdullahi da bace wa ji abin da kuka ji ikirma ya ce ni na fada fasaddiqu ku gaskata ya ce duk abin da kuka ji ikirma ya ce ni na ga ba to fasaddiqu duk wayannan sun faɗi abubuwa amma ka lankwashe ka faɗi taka fassara daban a yan shiga wani ne saboda haka kun ga tuba da ake magana wanda haƙƙin mutane haƙƙi ne na tsakanin da Allah ai annabi ya gaya mana cewa akwai rana alkiyama wanda za a zo bawa ne zai zo Allah madaukakin sarki ya tsaya ya kira shi da shi ya ce kai min laifi kaza kai kaza kai kaza kai kaza ya ce ya ubangiji din nayi ya ce waye ya gani sanda kai ya ce babu ce na ruba ma asiri a duniya ce kwarai ko yace to yanzu ma na ruba ma asiri na yaje ba in Allahumma in kaga kai da Allah ne amma kai da jama'a wallahi tallahi Allah baya shiga sab sai ka biya sai ka biya adalcin Allah kenan kake sai ka biya su wani ka dama sai biya shi a ubangijin da yake dabbobi ma dabbobi sai ya yi tsakanin tsakaninsu ballantana kai da dan uwanka wa yaqulu al-kafir ya laita ni kuntu kiraba a lokacin da da an gama hisabin dabbobi an mai da su kirbaya kafin ya rika cewa ya ubangiji ni ma a mai da ni kirbayan nan in huta ba hutu saboda haka ya kamata jama'a mu ga yawa kan mu gaskiya mu ga yawa kan mu gaskiya kullun kofar Allah tu abu da take da duwa kullun annabi ya ga mana Allah ba ka sarki yana zakkuwa gaban duniya sako da ta dace da shi ya rika tambayar bayi har zuwa lokacin da wato sai bisa hukun dare na ƙarshe zai bayyana Allah yana tambaya waye ke neman gafara an gafarta ba waye ke da bukata na biya ba kullun ta Allah saboda haka ya kamata jama'a mu lura da wannan abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah ya kauke sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da kofin da ɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi akwai wata baiwa Allah da da tijuwa babar matar Alhaji Aliyu Auri Auri tana yawan zuwa karatun nan cikin masallacin mata ba ta da lafiya kwarai da gaske rashin lafiyar an ce yayi tsanani tana asibiti dan an ce wani lokacin ba ma ranar karatu ba za ta ce a zuwa kai da masallaci to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tafi kafarta Allah madaukakin sarki ya ba da lafiya akwai waɗanda aka yi musu rage rage da dama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya jikan su da gabara waɗanda wato ce kwanta a gadajen asibiti da gidaje Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar na na akwai wani bawan Allah shi ma da yi turo yanzu yana buƙatar a gaji addu'a muna da wasili da wannan ayoyi da muka biya Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi duk waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa da gobin sa madaukaka kuncin rayuwa da talauci da al'umma take ba ma da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa da gobin sa madaukaka abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka ruba mana asiri duniya da lahira iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah ya tuna yin tajawa da komin sa madauka Allah ka shirya mata zan mu ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da tuna yin tajawa da komin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka ji lamarin akwai wata yarinya da za a kai a yi mata aiki a India aikin kafa muna roƙo Allah madaukaki daga cikin ɗalibanmu muna roƙo Allah za su tafi indiya tashin nan muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da shugaban da madaukaka Allah ya sa su je a za'a a yi wannan aikin a za'a muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da shugaban da madaukaka dukkan marasa lafiya da suke mana wasiya Allah madaukakin sarki ka san Allah ka ba su lafiya Allahumma amina fi awtanina wa aslih himmatana wa la tamurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين